اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وميزانه العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم karatunmu na littafin riyadu salihin har yanzu dai muna cikin kitabul faba'il yau za mu tashi a cikin farkon babi babul hasi ala salatil witri wa bayani annahu sunnatun mu'akkadatu wa bayani waqtihi wannan babi ne da yake faɗaitarwa ala salatil witri abu sallar witri wa bayani da kuma bayanin annahu shi wutiri sunnatul mu'akkadatu sunna ce a bar karfafawa duk wata sallah in dai ba ta farilla bace to ba ta kai wutiri karfi ba a cikin sunnoni in dai ba farilla bace salawatul khams to ba ta kai sallar wutirin nan karfi ba a cikin wato hukunci na shari'ar musulunci wa bayanin wakati da kuma bayanin lokacinsa shi wutirin yaushe ne lokacinsa na muktari yake shiga yaushe ne kuma lokacinsa yake karewa hadisi na farko cikin wannan babi an aliyin radiyallahu anhu qal an rubuce shi daga sayyidina ali Allah ya kala masa yadda ya ce alwitru laysa bihatmi shi wutri ba wajibi bane alhatmu bi ma'ana alwajib kamar fadin Allah kana ala da duka hatman maqdiyya hatman abin da yake dole shine alhatm to shi mutiri laysa bi hatmin shi ba wajibi bane ka salatul maktuba kamar wajibcin sallar farilla walakin sai dai duk da cewa ba wajibi bane sanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sunnanta shi qala yace manzo Allah ya ce inna Allah witrun hakika shi Allah wutiri ne wato makadaici ne yuhibbul witra kuma yana son wutiri wato sallah ta wutiri yace fa autiru ya ahlal qur'ani ku dinga yin wutiri ya ku ma'abota alqur'ani yana nufin ya ku al'ummata aka saukarwa al'ur'ani ina fata an gani ya ku al'ummar da aka saukarwa al'ur'ani imamu siddiqi ya ce wa min sammata to daga nan ne kana kullum min marati dawafi wa sa'i wa rami wa tasbihati salati wa salati wutri daga nan ne ake samun wuturori a cikin ayyuka na addinin musulunci kamar marori na dawafi kaga bakwai ne wutiri ne wa sa'ayi tsakanin safa da marwa da ake sa'ayi shi ma bakwai ake wutiri ne wa rami jifan shaidan shi ma bakwai ake wutiri ne wa tasbihati salati tasbihohi da ake a sallah subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal a'la za a ga wutiri ne ko uku ko biyar ko bakwai ko tara wa salatul wutri da ita kanta sallar wutrin saboda Allah yana son mara shi ne wutiri din duk wani lissafi da za a samu ɗaya ya hau sama wanda ba yi da abokin gami shi ne wutiri saboda haka manzo Allah ya ce ku dinga yin wutiri ya ku ma'abota alqur'ani rawahu abu dauda wa tirmidhi wa qala yace hadithun hasan hadisi ne wanda yake kyakkyawa kuma wannan kalma ta alwitru kasa suna da luga guda biyu akwai alwatu wa shafi'i wal watar wallai da iza ya suka alƙur'an ya zo da alwatu ne ko amma yawanci kuma a hadisai za ka ga alwitru ne saboda lafazin alwitru shine lugatul hijaz bi kasrul wawu duka ce ta larabawan makka da madina wa tamim da kuma larabawan tamim banu tamim su ma duka suna karanta shi ne da kisra alwitru wa tuftahu amma ana yin fatahar wawun nan fi lugati gairihim cikin lugar wanda ba waɗannan larabawa guda biyu ba ba larabawan hijaz maka da madina ba wanda ba larabawan tamim ba su suna yin suna karanta shi ne da kisra wataƙila shi ya sa ma yawanci alƙur'ani ya zo da fata a ɗin saboda waɗannan guda biyu ne kawai suka keɓanta da da kisra alwitr ɗin amma duk sauran larabawa wanda ba hijaz da tamim ba suna karanta shi ne da fata ya sa alƙur'ani ya yi amfani da fata wa waƙatuhu ma bai na tudu farjin isha wa tudu ilfajin sabi lokacin wutiri shine bayan idan da farillar isha zuwa hudowar alfijir magaskanci wa aqalluhu raka'atun mafi kankantarsa dai shine raka'a daya wa akamaluhu ala sayi mafi cikarsa abu ba kauli ingantacce ihda ashara raka'atan raka'a goma sha ina fata an gane shine mafi cikar wutiri wato in ka hada har da shafa'o'in kenan wannan hadisi rawahu abu dauda wa tirmidhi wa qala yake hadisun hasan wa ana aisha radiyallahu anha qalat tace min kulli layli qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akwai takadimi da ta'kidi cikin lafazin qad haqiqa rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam autara ya yi wuturi min kulli laila daga dukkan yankokin dare ina ina ina fata an gane daga dukkan yankokin dare ma'ana sallahu fi dami abadihi ya sallaci wuturi cikin dukkan bangarorin dare ya yi shi a farkon dare daga idan da sallar isha ya yi shi a tsakiyar dare ya yi shi a ƙarshen dare kama asharat ila zalika bi qawliha kamar da ta yi ishara zuwa ga wannan zafatinta da ta ce min awwalin layi manzo Allah ya yi wutiri a farkon dare wa min ausadi ya yi wutiri a tsakiyar dare wa min akirihi kuma ya yi wutiri a ƙarshen dare wanta ha wuturuhu amma wuturinsa yana tikewa ne ila sahar zuwa lokacin sahur ƙarshen dare ke baya bari alfijir ya hudu من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السهل وتر من ذا الله دي yana cikewa ne zuwa lokacin tsawon ƙarshen dare bi ma'ana baya barin alfijir ya hudu muttafaqun alai wa ali ibn umar radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce ij'alu akhira salatikum bil layl witran ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ya zama wutirin ita ce wutir wannan raka'ar guda ɗaya ta zama ita cikamakin dukkan nafulfulin da za ku yi da daddare kaga nan manzo Allah ya ware karshen dare ya yi umarni a dinga yin mutiri a cikin sa duk da shi ya yi mutirin awwalin laili ya yi akirin laili ya yi karshen daren to amma a nan sai ba da umarni ku sanya wuturin ku shine karshen sallolin ku na dare shine lokacin sa mafi falala wanda aka ku zaba masa wannan hadisi mutafaqun alaihi وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا شيء أوتروا قبل أن تصبحوا kudin ga yin mutiri tun kafin kuwa yi gari bi ma'ana kafin alfidir ya gudu duk da cewa an fi son a jinkin tashi ƙarshen dare to kar jinkirin ya yawa yadda kuma har alfijir zai hudo ba kai wannan wutirin ba shi yasa nan ya ba da wannan umarni autiru qabla an tusbihu ku dinga yin wutiri tun kafin ku wayi gari kafin alfijir ya hudo kenan wannan hadisi rawahu muslimun wa ana aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance yusalli salatahu bil layl manzo Allah ya kasance in yana ɗakin na Aisha yana sallatar sallolinsa na dare wa hiya mu'taridatul bayna dai tana mai gujurowa gaba gare shi bi ma'ana da yake ɗakin karami ne lokacin shi wato tana gabansa ta yi kwanciyar magirbi shi kuma yana tsaye ya sa ta a gaba kamar yadda mai sallar gawa yake sa gawa a gaba haka yake sallah ɗakin ne ƙarami ba dama ta koma wani gefe shi ya koma wani gefe saboda ƙanƙantar ɗakin kasan ɗakuna tara ne a gidan kuma gidan ba wani girma ne da shi sosai ba to sai zama ɗakunan ƙananan in ya tashi yin sallah dole sai dai ya sa ta a tsakiya shi da tace wahiya kukutar batun ita tana mai gujirowa bai ne dai a gaba gare shi ta ce fa'iza baƙiyar wuturu idan wuturi ya rage masa ya gama dogayen raka'o'in nan nasa saura wuturi a yi ƙazaha zai farkar da ita daga bacci a autarar ita sai ta tashi ta yi wuturi da zai ta yi alwala ta zo ta yi shafa'i da wuturinta kan kaji ana cewa wuturi wuturi ka san sharaɗi ne ba a yin sa illa bi tasadduri shafa'i sai da gabatuwar shafa'i sannan ake yin wuturi rawahu muslimun wannan hadisi na muslim ne ya rawaice shi wannan ya nuna maka muhimmanci da ƙarfin sunnancin wutiri din da yake waccan sallah ita nafila ta qiyamul layl baya matsa mata sai ta tashi ta zo ta yi irin yadda yake ya san ba za ta iya zai bata ta yi ta baccinta shi yana sallolinsa amma in ya idan ya zama saura shi da wutiri to zai tashe ta ita ma ta zo ta yi wannan shafai da wuturin kafin alfijir ya hudu saboda muhimmanci da ƙarfin da wuturi yake da shi rawahu muslimun wa fi riwayatin law cikin wata riwaya ta imamu muslim din na na aisha ta ce fa idza baqiyal wutr idan wuturi ya rage masa bayan ya gama na fulfudinsa ya rage wuturi kawai ya rage ƙala sai ya ce kuni fa autiri ya aisha ki tashi ki yi wutiri ya ke aisha shine ma'anar ai kaza ha fa autarat zai tashe ta kasan tashin dai ba da duka za a yi shi magana ce ta baki ki tashi shine ai kaza ha din nan sai ta kawo shi da lafazin yanda yake gaya mata kuni fa autiri ki tashi ki yi wutiri ya aisha ya ke aisha duka wannan yana yi mata kafin gudunwa alfajir وعن ابن عمر رضي الله عنهما هذا وصل سيدنا عبد الله بن عمر الله قال مسي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة النبي كيرا دا أمن شاء الله ثبت عقريش ياتي بادر الصبح بالوتر كغغوتا waye war gari bil wutri da yin wutri bi ma'ana ku rigayi waye war gari bil wutri da yin wutri duk irin yadda kuka jinkirta nafi kulunku to kar ku yadda alfijir ya hudo ba kun shafa'i da wuturi bajiru daga badara ne yayi gaggawa ko bajiru ku gaggauta da wuturi da yin wuturi asubaha ga asuba kafin gari ya waye rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala shi hadithun hasanun sahih wa an jabir radiyallahu anhu qala قال رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء من خاف الله يقوم من الليل ومن آخر الليل من خاف والذي tsoro Allah ya kuma ba zai farka ba min akirin lalle a ƙarshen dare, falyutir ya yi wuturinsa a wani hutun a farkon dare. Mutumin da yana tsoro in ya kwanta ba zai iya farka ba, ko watakila ya je ya wuni a gona yana aiki, ya dawo a gajiyar tilin yana tsoron in ya kwanta fa ba zai iya farka ba har alfijir ko kuma ya dawo daga tafiya ko yana halin tafiya in ya kwanta bacci yana tsoron ba zai iya farkawa kafin gudowar alfijir ba to manzo Allah ya ce ya gabatar da wuturinsa awwalahu a farkon dare ko da kuma a daɗin ya saba jinkirta wuturin yana yi al'adarsa ce yana jinkirta na kulkurinsa da shafayi da wuturinsa a ƙarshen dare to lokacin da wani abu ya gujiro masa ya ji tsoron ba zai iya tashi ƙarshen dare ba to ya gabatar da wuturinsa awwalahu a farkon daren wa man tsama an ya kuma akirahu wanda kuma yake tsammanin zai zai tashi ƙarshen dare yana da raja'i yana ƙauna yana tsammani in ya kwanta zai iya farkawa kafin alfijir to fal yutir akiran layli yayi wuturinsa ya dinkirta wuturinsa ya yi shi ƙarshen dare wannan ya nuna maka sai da uzuri ake gabatar da shafa'i da uzuri a farkon dare shine tsoron rashin farkawa amma idan ba wannan tsoron ba wannan uzurin to an fi so mutum ya jinkirta shi a kiran lalle karshen dare sai maza Allah ya kawo dalilin da yasa ya umarni a jinkirta shi karshen daren yace fa inna salata akirin lalle mashhuda domin sallar karshen dare mashhudatu abar halartowa ce abal wato abar halarta ce wa zalika afdalu kuma wannan jinkirta wutiri karshen dare shine afdalu shine mafi falala dalili da yasa aka ce salat ta'akirin laili mashhuda sallar ƙarshen dare a bar halarta ce bi ma'ana shahida hal mala'ikatul muta'akibun mala'ikun nan masu bibiyar juna suna halartar sallar da aka yi ƙarshen dare tun kafin ka fito sallar asubar ma su suna nan dama sun kwana suna shaidawa kayi sallar dare wallazina yanziluna da kuma mala'ikun da suke sakkowa bin nafahatil ilahiyya da baiwar ubangiji wal quyubi ar-rabbaniyya da qararar baiwa ta ubangiji al madululi alaihim wanda aka yi dilala aka yi nuni alaihim gare su bi kauli da fadin manzon sallama da ce idza baqiya sulusul layl idan kashi ɗaya bisa ukun dare ya rage gari ya waye yanzu rabbuna ubangijinmu yana saukowa bi ma'ana umarnin ubangijinmu shi yasa a farko yake maka almala'ikatul muta'aqidun wallazina yanziluna bil nafahat eh wanda suke sakowa da baiwa ta ubangiji to a wannan lokacin da suke sakowa in kana sallah za su shaida kana yi qiyamul layl amma wanda yayi ta farkon dare ko tsakiyar dare ba zai samu wannan shaidar ta mala'iku ba shi yasa manzo Allah ya ce wa zalika afdalu ai wa zalika alwaqtu afdalu afdalu awqati shine mafificin lokuta na yin wutiri wadaha fi'laha hina idin ya bayyana aikata ta a wannan lokaci afdalu min fi'liha fi baqil awqat shine yafi falala akan aikata wutiri a cikin sauran lokuta farkon daren ko tsakiyar daren saboda salatu akilin laili mashhuda sallar ƙarshen dare a bar halartowar mala'iku ce wa zalika afdal wannan shine kuma mafi falala rawahu muslimu babu fadli salati duha wannan babi ne da zai mana bayanin falalan sallar walaha wa bayani aqalli hada bayanin mafi kankantarta wa aksari hada bayanin mafi yawan raka'o'in walaha wa ausati hada bayanin matsakaiciya na adadin raka'o'in walaha walhassi da kwaɗaitarwa alal muhafazati alaiha a bisa kiyayewa gare ta bi ma'ana dawwama alaiha akan yin walhadu shine almuhafaza ka kiyaye ta kullum in rinjiya ce kana yin sallar walha hadisi na farko a wannan babi an abi hurairah radiyallahu anhu qala har wace shi daga dajin abu hurairah Allah ya kala masa yadda ya ce ausani khalili sallallahu alaihi wa sallama bisiyami salasati ayyamin min kulli shahr yace khalili badadi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam awsani ya mun wasiya bisiyami salasati ayyamin da azumtar kwanaki uku min kulli shahr daga dukkan wata duk wani wata in ya kama kafin ya mutu na samu azumi kwaya uku na nafila a cikin sawa'un a goman farko ne ko a goman tsakiya ko a goman ƙarshe ko a cikin ayyamul bidi ne ko a goman farko ka yi ɗaya a goma ta biyu ta tsakiya ka yi ɗaya a goman ƙarshe ka yi ɗaya ala ayyi har je ka samu azumi uku ko a jere ko ko daban-daban wa rak'atai wa rak'atai duha sannan manzon Allah ya mu wasici akan raka'o'i guda biyu nan na walaha kaga anan an samu bayanu aqalli hakin raka'atai raka'o'i guda biyu shine mafi kankanta shine aqalluha wa an utira kuma ya umarce ni na dinga yin wutiri na kabla an arguda kafin na falla shi wasiya da maza Allah ya mata kenan kowanne mutum maza Allah yana masa wasiya daidai da halinsa wataƙila maza Allah ya gan shi yana yawan makara shi ya sa ya masa wasiya to kar ka kwanta ba tare da kayi shafa'i da wutiri amma dai a baya ya gaya maka fa inna salata ashirin laili mashhuda kuma yace wa zalika afdalu to amma shi abu huraira manzala ya masa wasiya kar ya jinkirta shafa'i da wutiri ya dinga yin wutirinsa tun kafin ya kwanta bacci muttafaqun alai wal itaru qabla an-nawm yin wutirin nan kafin bacci al itaru ism mazdari ne aw tara yutiru itara al itaru ism mazdari ne na al witr din wal itaru qabla an-nawm yin wutiri kafin bacci da aka umarci abu huraira inna ma yustahabu ana son yin wutiri ne kafin a kwanta bacci liman la yasiqu bil istiqazi akiran layl ga wanda baya amincewa cewa zai iya farkawa ƙarshen dare fa in wasika in ko ya amince yana da garanti zai farka ƙarshen dare to fa akirul layl afdal yin wutiri ƙarshen daren nan shine mafi falala saboda hadisin da ya gabata kar ka ji abu hurairah an masa wasiya ka san duk abu da manzo Allah ya yi mutum wasiya abu ne mai muhimmanci kar ka ce to ai manzo Allah ya mara wasiya ya dinga yin shabai da uzurin sa kabla an yanku da kafin ya kwanta to wannan ga wanda yake da uzuri ne ba yi da garantin farkawa karshen dare amma mutumin da ya amince yana da garanti zai farka karshen dare fa akirul layl afdal da jinkirta shafa'i da uzurin sa karshen dare shine mafi falala hadisi na biyu a wannan babi wa an abi zarin radiyallahu anhu arota daga sayyidina abu zarin Allah ya kala masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala manzo Allah ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatu sadaqatun shine fa'ilin yusbihu sadaqatun sadaqa wato ladan sadaqa yusbihu yana kasancewa ala kulli sulama min ahlikum abusa dukkan mahadar gabobi na ɗaya daga cikin wato kalmar sulama ma'anarsa al-mifsad mahadar gabobi tun daga gabobin yan yatsu da wuyan hannu da gwiwa da kafada da gwiwar kafa da wajen idan sawu da kwankwaso duk wata mahadar gaba da gaba jam'in su ne a sulama ma'ana duk wani abu da duk wata gaba da dan adam ya amfani da ita wajen aikin ɗa'a to wannan gaɓoɓin sun wayi gari ana rubuta masa ladan sadaka akan aikin alheri da yake aikatawa da wannan gaba shine ma'ana zudu ala kulli sulama min ahlikum sadaqatu sadaqatun sadaqa bi ana ladan sadaka yana kasancewa ga dukkan wata mahaɗar gaba min ahadikum ta jikin ɗaya daga cikin ku ka kullu tasbihatin dukkan wata wani tasbihi da mutum zai furta sadaqatun sadaqa ne za a bashi ladan sadaqa wa kullu tahmilatin dukkan wata hamdala da yace alhamdulillah sawa'un abinci yace yace alhamdulillah ko ruwan sha ya sha yace alhamdulillah ko wani abun farin ciki ne zo masa yace alhamdulillah ko a sallah ne karatun fatiha ya ce alhamdulillah sadaqatun wannan hamdalar dai kaman yayi sadaqa ne wa kullu tahlilatin dukkan wata haylala da yace la ilaha illallah sadaqatun shi ma sadaqa ne wa kullu takbiratin dukkan wata kabbara da yace Allahu akbar sawa'un a sallah ne ko a wajen sallah sadaqatun za a rubuta masa ladan sadaqa wa amru bil ma'ruf yin umarni da kyakkyawan aiki sadaqatun sadaqa ne wa nahayin yin hani an munkari gaban mummunan aiki sadaqatun shi ma sadaqa ne manzo Allah yake wa yujzi'u min zalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha yace raka'atani shine fa alin yujzi'u raka'atani raka'o'i guda biyu yarka'uhuma da mutum ya raka'ance su min duha a lokacin walha yujizu min zalika yana isarwa daga dukkan waɗannan ibadu wanda bai samu ya aikata wani abu da gafarsa a rubuta masa ladan sadaka ba bai samu ya yi wani tasbihi ba ko tahmidi ko tahlili ko takbiri bai samu ya yi umarni da kyakkyawan aiki ba bai samu ya yi hannu gabar mummunan aiki ba in dai ya samu raka'a biyu a lokacin walaha to ya isar masa dukkan waɗancan ladaddaki na sadakokin nan da aka ambata ashe ita walaha ba karamin falala ne da ita ko baka yi komai ba tsawon yininka in dai ka samu raka'a biyu a lokacin hantsi to kamar ka aikata dukkan waɗancan abubuwan kamar duk wata gaba taka ka aikata alheri da ita an rubuta maka lada tunda yusufu ala kulli sulama duk wata madar gaba da ka aikata alkhairi ana rubuta mata ladan sadaka to in baka samu wannan ba in kai raka'a guda biyu ta walaha to ta ɗauke maka wannan abin da ka rasa saboda tana isarwa aka ce wujuzu min zalika yana isarwa daga wancan ladan sadakoki raka'ata ne raka'o'i biyu yarka'u ma da ya raka'ance su min duha daga lokacin wala kuma hikima a nan mutumin da ya tashi raka'a biyu a cikin raka'o'in nan akwai gabar da ba za ta motsa ba kaga kullu sulama da taharraku fi salati wata mahaɗar gaba da kasan inda za a yi sallah sai ta motsa kaga ya aikata ta cikin sallah cikin aikin alheri kuma a cikin sallah akwai tasbihatu in yi ruku zai tasbihi in yi sujada zai tasbihi ko in ya tsaya buɗe karatun sallah alhamdulillahi rabbil alamin kaga samu tahmida ko in yi zo tahiyya akwai ashhadu an la ilaha illallah an samu tahjila ko to a cikin sallah ba zai kafa karanta sura ba ko alam na shara ya karanta ba an ce wa amru bil ma'ruf sadaqatun ba a cikin alam na shara babu fa idza faradaka fansab fansab ne ma'ana da ai fi'ili ne amri ai yayi umarni kenan da kyakkyawa in ka idar da sallah fansab ka zauna ka ambaci ubangijinka kaga umarni ne to ya samu amrun bil ma'ruf wata kila wata sura da zai karanta ita kuma za ta samu lahayin adin munkari raka'a biyun nan duk za ta iya ɗaukan waɗannan abubuwa shi bai ma sani ba shi ne hikima da aka ce mutu ya raka'a biyu ta walaha duka tana isar masa daga waɗancan abubuwa in sulama ɗin ne ya motsa su musamman ma kuma a cikin aiki wanda yake sallah kaga ƙarshen falala kenan ga tasbihi ga tahmidi ga tahmidi ga takbiri gashi kuma a cikin karatun nan na sura a iya samun amurin bil ma'arufi da nahyin adil munkari to me ake nema duk abin da ake nema raka abin nan ta dauka wannan falala kenan ta sallar walaha rawahu muslim imamu muslim shi ya rawaiti wannan hadisi wa ana aisha radiyallahu anha qalat tace kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusalliduha arba'a yana sallar walaha arba'an raka'a hudu kaga wannan shi kuma ya nuna maka ausaduha wancan na baya raka a taniyar kan guma din nan ya nuna maka bayanin aƙallu adadin duha mafi kankantar adadin salatu duha wannan hadisi kuma ya gaya maka ausaduhu ko ausaduha matsakaiciyar raka'o'in ta shine arba'a wa yazidu ma sha Allah amma kuma maza Allah wani lokaci yakan ƙara abin da Allah ya so ba koyaushe ne yake takaitawa iya raka a hudun ba wani lokaci yakan ƙara biyu akan hudun su zama shida wani lokaci yakan ƙara hudu akan hudun su zama takwas rawahu muslimun wa an ummi hani'in haki ta ta jinti abi talibin radiyallahu anha an rawato daga sayyidatuna ummu hani haki ta ta binti abi talibin asalin sunanta haki ta ummu hani'in din inkiya ce uwar hani'u ita ce faki ta tubinta abi ɗalibi ya kuwa sayyidina ali ibn abi ɗalibi radiyallahu anha qala tace zahabtu ila rasulillahi na tafi zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amal fati shekarar da aka yi fatu makkata fa wajadtuhu sai na same shi ya ga tulu yana yin wanka falamma faraga min gusuli yayin da ya idar da wankan nasa salla samani raka'ati sai ya sallaci raka'o'i takwas wa zalika duhan wannan abu ko ya faru ne duhan da hantsi tana kaddara cewa wannan raka'a takwas da manzon Allah yayi salatu duhani tunda da hantsi ne kaga dai tunda da hantsi ne kamar ai walaha ne lokacin walaha ne eh ita ce ta fassara cewa wannan abun duhan da hantsi ne to tana kaddara cewa salatu duhani raka'a takwas yayi wannan zanar da aka yi fatu makat ta je ne kamar da muka karanta a baya domin ba da jiwari ga wani mutum da ya nemi jiwari a wajenta shi kuma sai na ali ya ce sai ya kashe shi shi bai tazo wajen manzon Allah ya jaddada masa wannan jiwari a kyale wannan mutum kar a kashe shi amma yadda mun karanta shi a baya to wannan muhallin shahidi shine ta same shi yana wanka da ya idar da wankan nan ya sallaci raka a takwas wa zalika duhan wannan kamar shi yake nuna aksaru adadi salatu duha kenan mafi yawan adadin sallar duha kamar yadda aka kawo na hadisai hadisi na farko na Abu Huraira da misali masa wasiya raka'a biyu wanda aka rawaito daga Aisha yana sallata raka'a hudu amma yakan kala abin da Allah ya so wannan kuma hadisi Ummu Hani ya nuna maka adadin kurewar abin da ya shine raka'a takwas yace wa hada muktasaru lafaz ihda riwayat muslim wannan hadisi da muka karanta shine abin takaitawan lafazin ɗayan ruwayoyin imam muslim ya kawo ruwayoyi da yawa akan wannan hadisi na ummu hani wanda kowanne akwai maganar sallar wal haraka a takwas a cikin sa sai dai wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyin imam muslim shi ma kuma malam ya kawo shi muktasar a takaice babu babun wannan babi ne ta juzu salatu duha sallar walaha tana halatta bilirti fa shamsu daga dagowar rana ba sai rana ta yi zafi ba ba sai asalin lokacin hantsi yayi ba in dai rana ta hudo ta dago daidai lokacin halaccin lafiya kamar karfe shida da rabi a yanzu zuwa karfe bakwai to wannan ya nuna halacci amma ba shine lokacin ta mafifici ba ba shine wanda aka fi so ba ana maganar halacci halaccin yin sallar walaha daga lokacin ɗagowar rana ila zawaliya har zuwa zawal in ita rana ɗin kafin ta yi zawal duka za ka iya sallatar amma dai wal afdalu abin da ya fi falala an tu salla a sallace ta inda shidadin harbi lokacin tsanantar zafin hantsin kamar goma da rabi zuwa sha ɗaya shi ne aka fito a sallaci walaha a wannan lokacin warki fa'i zuwa lokacin ɗagowar hantsi lokacin da hantsi ya ɗago rana ta fara zafi to shi ne al'afudal shi ne afudalu auƙatiya mafi bicin lokutan sallar walaha to amma wancan halarci yana kasancewa ne kamar mutum da zai sammakon zuwa gona to daga ya wayi gari rana ta hudo kafin ya fita zai iya yin wani hantsa ya halatta kuma ta inganta ko mutum da zai fita yin tafiya ta bulaguro wanda in ya fara tafiyar nan ba lalle ne ya tsaya ko ya samu damar tsayawa ya yi sallar walaha idan hanci ya yi ƙarfi ba ina fata an gane ko kuma yana da wani uzuri ko zai zauna karatu daidai lokacin kuma suna karatu ba zai samu damar tashi ya yi walaha ba ko mai zuwa nizamiya ne yana da lacca ƙarfe tara zuwa goma ko goma zuwa sha ɗaya in ya shiga ba zai samu fitowa ba ko suna da jarrabawa alal misali duk wani dalili dai da wani uzuri da zai iya bujiro masa a wannan ishtidadul harbi din to ya halatta ya gabatar da ita farkon yin daga lana ta hudo min irtifa'i shamsi daga dagowar rana ila zawali har zuwa ga wadanta duk lokacin ta hadisi na farko an zai ibn arqam radiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha sayyiduna zaid ibn arqama ya ga wasu mutane suna yin sallah min ad-duha a lokacin walaha faƙali sai ya ce amma laƙad alimu amma wallahi haƙiƙa waɗannan mutane sun san cewa annan salatu fi gairi hazihi sa'ati afdal yin sallar wala a cikin wani wannan lokacin da suke sallatar ta afdal shi shi yafi falala kaga bai ce a sauku ko yace afdal shine yafi falala ya ga sassafa ko an tashi an kama yin wani ya ce waɗannan mutane su wa jahilai ba ne ya san sun sani amma waɗanda ban sani ba kan su ɗauka wannan lokacin shi ne asalin lokacin da aka fito a sallaci walaha yace wallahi hakika sun san cewa yin sallah ta walaha fi gairi hadhihi sa'ati a cikin watan wannan lokaci afdalu shine ya fi falala yace inna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala yace salatul awabina sallar masu yawan komawa ga ubangiji hina tarmadul fifali shine lokacin da yayayin ƴaƴan raƙuma suke gudowa gida daga wajen kiwo in sun ji zafin hantsi ina fata an gane tarmagu ɗin imamu nawu ya da fati ta'i wal mim tarmagu wa bidadi da kuma wato dadul al-mu'tama wanda ake masa dubu yani abin da ake nufi da tarmagu shiddatal hari tsananin zafin hantsi walfisalu shi kuma yayayun ‘ya'yan raƙuma su ne jam'u fasilin ne jam'i ne na alfasil yayayyen raƙumi wa huwa shi ne astajiru ƙarami min auladin ibri na ‘ya'yan raƙumi abinda ake nufi al'ada ne na ‘ya'yan raƙuma su ba sa bin uwayen su ciwo saboda uwayen suna yin nisa a daji to su ana barin su a gida ne to idan gari ya waye iyayen suka fita su ma za su fita kiwo bayan gari ba sa yin nisa za su je suna ɗan yagar ƙananan bishiyoyi wanda tsayin su yake iya kaiwa to daga hantsiya take su fara jin zafin rana ba sa iya jura duk sai su gudu su dawo gida to shine manzon Allah ya tuffanta lokacin sallar walaha wanda shine aka fi so lokacin da rana ta fara yin zafi hina tarmadu bi lokacin da yayayi raƙuman nan tarmadu take jiyowa zafin rana take gudowa gida shi ne imamu nawawi ya fasa tarmadu da shiddatul har tsananin zafi kuma kalmar al'awabi masu yawan komawa ga ubangiji wata lamba ce da wata daraja ta musamman wanda ba kowa ne yake samu gaba sai mai sallar wala ka san idan aka yi sallar asuba sallar farilla tana da nisa ita ce azhar ana samun awoyi masu yawa wajen awa shida wani lokaci ko bakwai ma kafin a yi sallar asuba to su waɗanda ba sa jurewa su ci gaba da rayuwa ba tare da sun sake koma ubangiji ba su a zahar ta musu nisa daga hantsi ya ɗago ji kai gara mu koma wa ubangijinmu mu je mu yi munajati da shi yaushe za mu jira har sai rana ta yi zawar to sai su dawo su yi alwala su tashi su yi sallar walaha saboda haka aka ambace su al'awwabun masu yawan komowa daga aba ya ubu auban amma kana da yanzu a iguna ba mu masu komowa ne annabi ra an ce innahu awwabu ko ba a ce aibu mai komawa ba awwabu akwai mubalaga mai yawan komawa ne ga ubangijinsa to haka kuma anan ba a ce salatul aibina ba ai a san akwai a'ibuna ta'ibuna hamidun da rabbina ba shine asalin ismul fa'il din a'ibu mai komawa a'ibuna masu komawa amma aka ce awwabun mai yawan komawa kai mubalaga al awwabuna masu yawan komawa ga ubangiji da yawan nafilkuli na sallar walaha saboda haka manzo Allah ya kira su da wannan daraja ta al awwabun saboda suna yanke lokacin su je su yi sallar walaha kafin zawali wani hadisi rawahu muslimu babu alhassi ala salati yafil masjidi raka'atayn wannan babu ne da yake kwadaitar da yin sallah ta gaisuwar masallaci raka'atayn raka'a biyu in mutum ya shigo masallaci lokacin halaccin nafila to ana kwadaitarwa ga musulmi ya raka'anci raka'a biyu ko da ba sallah ce ta kawo shi ba ko ya shigo ne zai karatu qur'ani ko zai wani azkarunsa ko wani wurdinsa ko wani abinsa in dai lokacin halaccin lafiya ne ya shigo masallacin nan to ana kwaɗaitar da shi ya yi raka'a biyu ya gaida masallaci wa karahatul julusi qabla an yusalli raka'atayn da karhancin zama a masallaci kafin mutum ya sallaci raka'o'i nan guda biyu na tahiyatul masjid in dai har yana da alwala ya shigo to kar ya zauna sai ya raka'anci wannan raka'o'i guda biyu fi ayi waqatin da khala cikin kowane lokaci mutum ya shigo a nan shi har lokacin haramci da karhanci amma za ba ta shafi iya shi imamu nawawi kasan ba shafi'i ne su in dai ka shigo masallaci ko a wani irin lokaci ne kana da damar da zaka yi tiyyatul masjidi amma imam mali ya ce a'a ana duba da lokacin haramcin nafila da lokacin halacci in lokacin haramci ne ka shigo kar ka yi nafila tunda an haramta yin nafila in lokacin halacci ne kuma to ka aikata tunda dai tiyyatul masjidi mustahabbi ce nafila ce shi ko wancan hani ne kuma nahayu tahrimin ne ba nahayu tanzihin ba ba nahayu karahatin ba saboda haka maliku ya ce ana duba yanayin lokacin halarci amma shi imamu shafi ya ce fi ayi wakatin da kala in dai masallaci ka shigo a kowane irin lokaci kana da alwala kawai an so ka yi tayyibul masjid ya ce wa sawa'un kuma daidai ne salla raka'ataini bi niyyati tahiyya wala raka'a biyun da ake nema yayi a shigo wata masallaci ya sallace su ne da niyyar tahiyyatul masjid aw salatu fariidatu ko sallan farilla to dama dama dama sallar farilla ce da ya zo ana sallah sai ya shiga yayi aw sunnatin ratiba ko ko da niyyar sunna ratiba raka biyu da ake kafin azhar da bi bayan azhar da ya shigo da alwala sai ya nafila raka biyu da niyyar sunna ratiba aw gairiha ko watanta ko ma da niyyar sallar walaha yayi alwala sai bari ya shiga yayi walaha da ya shiga sai ya kama yin nafila shikenan ta ba da dai tahiyatul masjid da ake nema abinda ba a so dai mutum ya zauna bai yi nafilan ba shi ne cewa karahatul julus qabla an yusalli rak'atayn sabanin abinda wasu mutane za ka ga suna yi a masallacin juma'a wai mutum ya shigo masallacin juma'a wani ba zai yi gaisuwar masallaci ba sai ya zauna in ya shigo sai ka zama sai ya zauna jim kamar dan wani sakan kaɗan kuma ya tashi wannan makaruhi kuma ba yi da asali babu dalilin wannan zama in dai har za ka yi kana da niyyar yin nafila an ka shigo ka kafin ka zauna kai amma wasu malamai suka ce abin da yake rufin mutane ko abin da yake ɗaukar hankalin su karatu ne aka yi masa fahimta bai bai ko a juye karatun iziya ne da yake watayatul masjidi ana wato daga cikin mustahabban sallah sai kawo tahiyatul salloli na mustahabi yace da tahiyatul masjid ita ma mustahabbi ce sai yace qabla an yajlisa abinda ya fara fana mutum zai yi su ne kafin ya zauna sai ce wala tafuta bil julus amma ba ta tserewa dan mutum ya zauna to wannan shine yake rudar wasu mutane ai an ce ko an zauna ba ta tsere ba to ai ba zaman ake nema ba ba cewa kai an so ka zauna kafin ka yi ta ba sai da ya gabatar da kabla an ya bilisa mutum zai yi su ne kafin ya zauna to amma in wani dalili ya sa ko ya manta ko wani uzuri ya sa shi ya zauna to duk da haka dai bata tsere ba zai iya tashi ya kawo wannan rakawai guda biyu da yake masjidi to sai wasu suke daukan cewa ai zaman ma kamar ai shar'an tashi ne yawanci ran juma'a za ga in mutane wasu suka shigo sai sun zauna haka kawai kuma a ɗanyi sakan kaɗan ko minti ɗaya sannan kuma a yake a kawo nafila wannan makaruhi ne sai mai an abi qatada radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza dakhala ahadukum almasjida idan ɗayan ku ya shiga masallaci fala yajlis to kaga hani ladin nahiya ce fala yajlis kar ya zauna hatta yusalli rak'atayn har sai ya sallaci rak'o'i guda biyu kaga annan bai ta tayyatal masjidi ba saboda waccan muqaddima da shi ma malam yayi sawa'un salla rak'atayn bi lati tahiyya aw salati farida aw sunnati ratiba aw ghayriha saboda lafazin manzo Allah kawai cewa ya kar ya zauna hatta yusalli rak'atayn har sai ya sallaci rak'o'i guda biyu wannan ya nuna maka ashe ba zaman ake nema ba kuma ba a shar'anta zaman ba sai dai in wani dalili ya sa sai da aka zauna aka tuna to a iya tashi kuma a kawo su ba su tsere ba wa an jabirin radiyallahu anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama na je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fil masjid a lokacin shi yana cikin masallaci fa qala sai mu zalata salli rak'atayn ka sallaci raka'a biyu kafin ka zauna wato ya zo kamar zai zauna a wajen maza sai ce salli raka'a biyu ya hana shi zama yace ka sallaci raka'a biyu kafin ya zauna ya gaya masa abin da ya kawo shi muttafaqun alayh kaga wannan ma yana maka ba zaman ake nema kafin a yi su ba babu istibadu raka'ataini ba'da al-wudu'i wannan babu yana mustahabbaci ne raka'a biyu na nafila bayan mutum yayi alwala ko da alwalar ba kai ta ne don niyyar sallah ba ko da a gidanka ne ba masallaci zaka je ba ko da kai ta ne da niyyar daukan qur'ani ko wani abu daban wanda ba sallah ba to an so alwalan nan dai kafin ta warware ka sallace raka'a biyu ko da ba daga yin alwalar ba kafin dai ta warware a ce wannan alwalar kayi nafila da ita baka bata ta tafi a haka ba tare da sallah ba an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala li bilal ya gaya wa sayyidina bilal ibn abi rabah yace ya bilal ya kai bilal haddisni ka zantar da ni kamar ka ce akhbirni ka bani labari bi arja amalin da mafi kaunar wani aiki amirtahu da ka taba aikata ne fiti ne a cikin musulunci a cikin ayyukan da ka aikata a musulunci wanne ne kai a ganin ka kafi kaunar cewa a dalilin wannan aikin Allah zai saka a aljanna shine ma'anar wannan tambaya ka san dai musulunci ayyukansa suna da yawa ko ba za su kirgu ba hatta imani ai wani bangare ne daga cikin ayyukan musulunci to shi kansa imani an ce bid'un wa sab'una shu'ba to shi kadai nau'in imani kadai ya dauki bangare bangare har 70 da wani abu a wata ruwaya bid'un wa sab'una shu'ba ko to banda kuma sauran bangarori na musulunci to amma duk da haka manzo Allah yake tambayar sa ka bani labarin mafi kaunar wani aiki da ka aikata shi a cikin musulunci sai maza Allah ce masa dalilin wannan tambaya fa inni samitu daftana alayka bayna yadayya fil janna domin ni na ji karar takun takalminka a gabana a cikin aljanna lokacin da naje Isra'ila da Miraji da na shiga aljanna na ji kara na takun takalminka saboda sabon da maza Allah ya da guda da har ya san irin karar takun takalminka yace to na ji karar takun takalminka bayna kuma a gabana ba wai a bawai kalfi ba ba yamini ko shimali ba bayyana ya dayya a gabani wato kamar ma ka riga ni shiga aljanna na ji kada takun takalminka a gabana a cikin aljanna shi yasa nake tambayar kai ko wani irin aiki kake wanda har ya baka wannan matsayi ga ka a duniya kuma ana jin takunka a gidan aljanna qala sai Bilal ya ce ma alimtu amalan ma amiltu amalan ni dai a iya sani na ban aikata wani aiki ba arja mafi kauna indi a wajena yin anni fiye da cewa ni lam a taɗa har ban taɓa yin tsuhuran wata alwala ba shi ne tsuhuran anan lam a taɗa har tsuhuran ban taɓa yin wani tsarki na alwala ba fi sa'atin a cikin wata awa min lailin na dare au harin ko na yini illa sallaitu bi zalika tuhur sai nayi sallah da wannan alwala ma kutiba ni abinda aka kaddara mu ko raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shi ma kutiba ni abinda aka rubuta mun an usalli zan sallata da wani abinda aka rubuta mun alahul mahfuz cewa a wannan lokacin a wannan alwala zan yi raka'a kaza kaga baya yi da wani adadi makasusi kenan yace shi dai a tunaninsa wannan shi ne abin da ya ba shi wancan matsayi ka duba fa akwai sallolin farilla ba a zahar la'asar magariba isha duk bai kawo su ba saboda wannan kowa yana yi musamman kuma sallar da suke yin ta a bayan manzon Allah ko amma duk bai kawo su ba ya kawo wani aiki da shi kadai ne a lokacin yake banta da shi kuma ba manzon Allah ne yake kai ba bilhasil ma manzon Allah tabbai sai yake wai wani irin aiki ko kaga a yanzu nan mutum ya fara yin wanda za ta ya yi bid'a ko a ka'ida ta mutanen yanzu duk wani aikin alheri da ka lazumta wa kanka wanda babu umarni a zahiri na ayar qur'ani ko hadisi ba za a duba asalin abin menene ba ai ana duba asalin abin yana da asali a addini in yana da asali a addini to karka damu da kaifiya in dai ba abin da yake na farilla an ƙayyade masa adadin raka'o'i ko adadin karatu ko adadin sujjada ko adadin ruku'u ba kai ƙari abinda bayi da wannan gejin ba a masa iyaka ba dan ka lazumta wa kanka wani abu da yake na aikin alheri ne inda yana da asali a cikin addini to a ka'idar addini ba za ta kai bid'a saboda akwai hadisin kallifu anfusakum min al-a'mali ma tuquna ku kallafa wa kanku ayyukan alheri abinda za ku iya kaga nan ba a yi iyaka ba aikin alheri wanda ake bada lada ka iya ɗaukan sa ba tare da wani adadi ba ko ka ɗauke shi da wani adadi da ka keɓance wa kanka wannan duka babu laifi in dai abin yana da asali a cikin addini kaga ita sallah dai da alwala ai tana da asali to amma sharɗin da cewa duk alwalar da aka yi kar a bata ta warware sai an yi sallah da ita kaga wannan ba sharafi ba amma shi ya kallafa wa kansa saboda neman falala a wajen Allah har kuma gashi a dalilinsa har ana jin ƙarar takunsa yana duniya ana jin ƙarar takun takalminsa a gidan aljanna wannan hadisin muttafaqun alai wa hadha lafzul bukhari wannan da kuka karanta lafazin ruwayar imamu bukhari addaffu din nan ka gane daffa na alaika din nan bilfa'i ana rubuta shi da fa'un ne ba kafin ba ba dakka ba ne addafi sautin na'ali shi ne muryar takalmi ko ƙalan takalmi wa harakatuhu da motsa wasu alal arabi a ƙasa an ana taka shi ne daffun na'al wallahu alamu Allah shi ne masani babu fadil yawmil jumu'ati wannan babi ne da zai mana bayanin falalar yinin juma'a kafin a je sallar juma'a ce shi kansa yinin yana da falala ta musamman wa wuju biha ko da kuma wajibcin juma'a wal iktisali da yin wanka laha domin zuwa juma'a wa taqayyubi da shafa turare idan za a je juma'a wa tabkiri da yin sammako laha da zuwa juma'a to ni laha yace amma wal iktisali ba laha ko to tabkiri ila hadin yaji yin sammako ilaiha zuwa juma'a wa du'a'i da yawaita addu'a yawmal jumu'ati a ranar juma'a wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama fi da yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallama fi a cikin yinin juma'a to ni shi ya kawo a ƙarshe wa bayani sa'atul istijaba ko ku ku ya kawo tsakanin wa sallama da wa fi sallama a'a to an yi takari ne mu kuma wau gaba ya kai shi salati ala nabi sallallahu alaihi fihi sannan wa bayani sa'atul ijaba kaman kaman namu ya fi wa salati ala nabi sallallahu fihi da yawai da salati annabi fi a cikin yinin juma'a sannan wa bayani sa'atul ijaba wato aka canja wa guri na ku zai zama wa salati ala nabi sallama sannan kuma wa fihi bayani sa'atul ijaba a cikinsa a cikin wa babin kenan a cikin babin akwai bayanin lokacin nan na amsa addu'a to shi ma ma'ana ta fita amma wacce ta fitar da ma'anar dalla dalla yawan shafin annabi fihi a cikin yinin juma'a sannan kuma wa bayani da bayanin sa'adu tijaba lokacin nan na amsa addu'a wasu hibabi ikisari zikirin lahi ta'ala da kuma mustahabbancin yawaita zikirin Allah ta'ala ba'adar juma'a bayan juma'a wato zikirin juma'a kenan ya shigo a nan saboda fai za ku da yake salatu fanta shuru bil arabi wa ku da gunyin fadlillahi wa zkurullaha kaseeran la'allakum ashadda ayar ma ya kawo qala allah ta'ala allah ta'ala ya ce fa idza qudiyati salatu idan aka idar da sallar juma'a fanta shuru bil arabi ku watsu a ban kasa kowa ya koma wajen neman abincinsa kar ku yi irin na kiristoci da yahudu yahudawa ba sa aiki kwata-kwata ranar asabar sai dai zuwa bauta coci su ma nasara suna barin aiki ran ladi sai dai zuwa coci to ku musulmi an umarce ku ku saba mu farkon yini ka tafi gonarka ko kasuwarka ko ofis ɗinka idan lokacin izanu diya bi salati minal juma'ati eh fasau ila zikrillah wannan lokacin shine aka haramta maka yin komai in ayi kiran sallah lokacin da liman yake kan mimbari to duk abin da kake a lokacin haramu ne ko karatun qur'ani ne ko karatun qur'ani kake yi in dai a dalilin karatun nan zaka rasa juma'a to maimakon lada zunubi ake rubuta saboda ka bar wajibi fas'au ila zikrillah fi'li ne amri kuma amru wujudin ba amru nadabin ba ba amru eh ibaha ba amru wujudu umarni ne na wajibi fas'au ila zikrillah duk abin da kake yi inda zai hana ka samun juma'a wani abin haramun har baka za a ƙarshe ma ce wazarul bai'a saboda shine yawanci abin da mutane suke shakaltuwa da shi aka ce ku bar kasuwanci wazarul bai'a fas'au ila zikrillahi wazarul bai'a ku tafi sallar juma'a da zikrillahi sannan wazarul bai'a ku bar kasuwanci to kasuwanci na halal ma da kake samun abin da zaka ce da iyali a ce ka bar shi to sai aka ce fa idza ku da yatu salat idan aka idar da sallar juma'a to wancan wazarul bai'a din yanzu an janye shi fanta shirikul arabi ku watsu a ban kasa wannan kuma malamai suka ce wannan kuma amru ibaha umarni ne shi kuma na halacci ba dole ne in ka sako daga juma'a sai ka je kasuwa ba ba dole ne ka yi daga juma'a sai ka je neman kuɗi ba ka gane ai ba dole ba ne amma barin kasuwanci da tafiya juma'a in lokaci ya yi wannan amru wujudi amma an sako daga juma'a ka koma kasuwa ko ofis wannan amru iba domin malaman usulun fiqh suka ce duk wani umarnin da ya biyo bayan hali to wannan amru ibaha ne in dai an hana a farko sannan kuma aka ce ku je ku yi to ku je ku yi nan ba dole ba ka gane ai kamar faɗin Allah da yace la taqtulu sayda wa antum hurum kar ku kashe dabbar farauta a lokacin da kuke sanye da harami na haji ko umra kaga anan ai an yi hali na yin farauta a ƙarshe kuma aka ce wa iza halatun ko fa iza halatun fasadu in kuka warware haramin nan ku je ku yi farauta ai shi ma umarni ne ko fasadu ku je ku yi farauta to wannan ba dole bane duk wanda ya warware harami sai ya je farauta ba dole bane an halatta maka abin da da aka haramta ma ina fata an gane wannan ma bayan Allah ya ce wa zarul bai'a ka gane ai ku bar kasuwanci kaga an hana yin kasuwa lokacin da aka yi kiran juma'a to sai kuma aka ce fa idza ku yati salatu fantashu to tunda wannan umarnin fantashu ya biyo bayan hani ne na yin kasuwanci to shikenan amur ibaha ne umarni ne na halacci in kaga dama ka je ka in kaga dama ka wuce gida ka yi kwanciyar ka ba dole sai ka koma kasuwa ba kamar dai faɗin manzon Allah da ya zo a hadisi kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha da a farkon musulunci na hana ku ziyarar kaburbura ko kaga an yi hanya a farko yanzu kuma aka yi umarni fazuruha ku ziyarce ta to shi ma wannan amru ibaha ne ba dole ne ziyarar makabarta ba wajibi ba ne halal ne in ka je amur ibaha ne to saboda haka Allah ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah to idan aka fako daga juma'a aka tafi neman arziki ko gona ko ofis ko kasuwa shine wabtagu min fadlillah ku nemi falalar Allah shine arziki na halal daga bayan juma'a har zuwa la'asar to bayan la'asar kuma aka ce wadkurun da haka ce bayan kun tafi neman kuɗin bayan juma'a to kar ku shagalta har lala ta fadi kuma ba ku yi zikiri sai aka ce wadkurun la ku ambaci Allah kasiran da yawa la'allakum haqiqa in kuka yi wannan zikiri da yawa tukulu za ku rabo la'alla a wajen Allah da bazansa haqiqa ne ta haqiqan ne ba wai tamanni ko kuma tsammani ba ba taraji ko tamanni ba da Allah tsakanina da kai ne watakila amma a wajen Allah da bazansa hakika ne wa ana bi hura rata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu yawmin talat alaihi shamsu mafificin dukkan wani yini da da lalata hudo gare shi yawmul juma'a shine yinin juma'a wannan yawmin jumali shi ne khabarun mubtada wacce jumla ta farko khairu yawmin tala'at alaihi shamsu shi ne mubtada yawmul jumu'a shine khabarul mubtada marfu fiyayyen dukkan wani yini da lada da lada ta hudo a cikin sa shine yawmul jumu'a yini nan na juma'a ba wani ne da ya kai shi girma da daraja malamai suka ce to ya za a yi da hadisin manzon Allah da yace sayyidul ayyami yawmu arafa akwai hadisi da manzon Allah yace shugaban dukkan yini yawmu arafa da shine yinin arafa sai suka ce babu tanakuzi da wannan hadisi wannan yana nuna yinin da ya fi daraja ne a cikin sati kwana bakwai yau juma'a shi kuma wanda yana nuna yinin da ya fi kowane daraja a shekara kowanne da inda yake nuni in a kwanakin shekara ne gaba ɗaya to sayidul ayyami yau mu arafa in kuma a cikin kwanaki ne guda bakwai da ake girgawa a sabar ladi litinin talata laraba alhamis juma'a su su bakwai ne ba to juma'a ta fi kowanne ai shi sayyidul ayyami yau mu arafa da ranar arfa ai ba a yini da yake bantacce take mai mutuwa ba ko tana iya zuwa asabar tana iya zuwa ladi tana iya zuwa juma'a ma ko to ana lissafin kwanakin shekara ne sayyidul ayyami yau mu arafa shi kuwa yini na sati wanda ya fi kowane daraja shi ne yawmul jumu'ati to sai manzo Allah ya gaya mana dalilin falalar fihi a cikin juma'a ne kulika adam aka halitta annabi adam wa fihi a cikin sa ne udkila da zaka aka shigar da shi aljanna bayan an busa masa rai wa fihi ukhrija minha a cikin yinin juma'a ne aka fito da shi daga aljanna da aka ce kulina habidu minha jami'a muka ce ku fito daga aljannan gaba ɗaya da kai da matar taka da ƴaƴan da za ku haifa ko bayan da ana magana da damirin tasniya ko qala rabbana zalamna anfusana qala ko fa akala minha ubdalahu ma sawatuhuma wa dafiqa yaktifani duka da tasniya yau amma da aka zo wajen korar da za a koro mu da sai aka ta ihibidu bai ta ihibida ku sako ku biyu ba saboda ba su kadai bane akwai ƴaƴayensu a tsakan su sai aka sa wawul jama'a ihibidu ku sauka jami'an gaba ɗayan ku ku da zuriyar ta to wannan duka ya faru ne a cikin yinin juma'a wannan hadisi rawahu muslimun a cikin wata ruwaya ta muslim duk da imamu nawawi bai kawo ba akwai ƙari a ƙarshe cewa wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jumu'ati juma'a alkiyama ba ta tsayawa sai a cikin yinin juma'a ƙari akan wannan lafazi shi ba kuma ruwaya imamu musulmi wa anhu daga sayyidina abu huraira Allah ya ƙara masa ya ta ƙara yace ƙala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man tawadda'a duk mutumin da yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalar wato yayi ta cikakkiya ثم أتى الجمعة سنن يجي صلى الجمعة فاستمع يصور الهدبة وأنست ينشر بهما جنابا غفر له ذا أغافى سامس ما بينه وبين الجمعة abin da yake tsakanin wannan juma'ar da wata juma'a mai zuwa kwana bakwai ke sannan wa ziyarar ta sarara da ayyamin da karin kwana uku har da bonus za a masa gafara ta kwana goma kaga duk san da ya je juma'a ya dawo yana da istarar gafara ta kwana uku inda an ce ma bai nan gobe da juma'a kwana bakwai kenan daga juma'a da ta wuce zuwa wannan da ya sallata an gafarta masa wa ziyaratu salatu ayyamin da ƙarin gafara ta kwana uku saboda a cikin rayuwarsa wata nan zai yi jinya bai samu zuwa juma'a ba ka gane yayi wata nan tafiya za ta bujiro masa ba zai samu juma'a ba saboda halin tafiya to wannan bonus din iftarar kwana uku uku da ake tara masa duk sati su za a debo a cike masa wannan gibi kaga rayuwarsa gaba ɗaya a gafarce sai maza ya ce man masal hasa amma duk wanda ya shafa tsakuwa hasan da masallacin ba kasu ya shi ne duk wanda ana hudu ba yana wasa da ƙasa faƙad laga hakika ya yi warki bi ma'ana ya jefa da ladan juma wannan gafarar da za a bashi ta kwana goma ba zai same shi wannan fa wanda ya shafa ƙasa kare to ina wanda liman yana hudu ba kuma yana fitar shirbi yana wani auradansa ko kai da aka ce ka saurara ka yi shu ina kuma wanda ana hudu ba yana dalladallan waya ko in an bugo masa zai leƙa kamar amar wahayi mutane suna gon mamaki wayan nan ko kowa ma waye kira ka a wannan lokacin da ba za ka ɗaga ko ma waye to ka sa ta a salin mana ko kuma ka kashe ko kuma ka kifa ta in an kira ma ba sai ka duba ba saboda ana so kunnanka da zuciyarka su zama suna tare da hudubar da zuman yake kar mu manta a hudubar an ce fasta ma'awa an fasta ba wai yin shiru kar kai magana kaɗai ba sauraron ma sharafi ne fasta ma ya saurara mutumin da yake danna dannan waya ko aka bugo waya yana dubawa waye a lokacin yana sauraron liman kaga ya karya sharadi kuma duk mutumin da ya karya sharadi kamar mukulli ne da hafaransa dan mabudi in in haƙori ɗaya ya karye in ka sa ka murɗa zai bude ai ba zai bude ba to duk abin da aka sanya mana sharadi in ka bar guda ɗaya to wannan abun ba zai samu tunda a cikin sharaɗin nan maza Allah ya ce wato sharaɗin kusan guda hudu ne na farko tawadda'a fasana rudu'a tun ba a kan juma'a sannan ya je juma'a ba daga gidansa ya fi juma'ar ba ba a kan titi ya tsaya sahu bai sadu da inda ya tsaya ba ya tafi juma'a fas'au ila zikirin layi kaga sharaɗi biyu fastama ya saurari hudu ba ba ana hudu ba yana tunanin wani abu daban ba wa alfada kuma ya yi shiru bai yi magana da kowa ba kuma sannan bai shafa ƙasa ba inda an ce wa man masal hasafa kadalaga duk wanda ya shafi tsakonkon ya yi warki wanda ya yi warki kuwa ya jefa da ladansa wani hadisi rawahu muslim wa anhu daga abu huraira dai an nabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce as-salawatul khams sallolin nan na farilla guda biyar wal jumu'atu ila al-jumu'ati da sallar juma'a da mutum yayi zuwa wata juma'a mai zuwa wa ramadanu ila ramadana azumin wata ramadana da yayi na bana zuwa wani ramadana mai zuwa mukaffiratun ma bai na hunna masu kankarewar abubuwan da yake tsakanin su ne na zunubi amma da sharadi guda ɗaya izaju tunibatil kaba'ir in an nesanci manya-manyan zunubi in an nesanci kaba'ira eh wanda zina yajtaribuna kaba'ira ismi wal fawahisha illa lamam in dai an nesanci kaba'ira da alfasha to waɗannan ibadu suna kankana duk wata saga'ira da take tsakanin su in kai sallar azhar in ka je ka sallaci la'asar duk zunubin da ka ɗauko bayan azhar zuwa la'asar ɗin nan an yafe maka sannan idan ka sallaci magariba duk zunubin da ka ɗauko bayan la'asar zuwa magariba an yafe maka in ka sallaci isha duk zunubin da ka ɗauko bayan magariba zuwa isha an yafe maka in ka sallaci asuba duk zunubin da ka ɗauko daga isha zuwa asuba an yafe ma aka wayi gari ka sallaci azhar duk zubin da ka dauko daga sallar asuba zuwa azhar an yafe ma mukaffiratun ma bainahun ma kankala zunubin da yake tsakanin su ne haka nan sallar juma'a zuwa wata juma'a ita juma'a tana kankale zunubin sati shi kuma ramadana yana kankale zunubin shekara amma da sharadi guda daya izatu nibatil kaba'ir in an nisanci manya-manyan zunubi ba ka sata ba ka zina ba ka luwaɗi ba ka caca ba ka kisan kai ba ka ƙarya duk ka ba ira ce ka ga wani aiki ne ba ka giba babu an na yimanci duka wannan ka ba ira ne kowanne akwai sharaɗin tuba dan ka ce a tsada firullah kadai Allah ba ya ce sai ka yi tuba da sharaɗin da kasan tuba da ba istighfari da sai an tuba ake neman gafara at-taubatu daban al-istighfaru daban shi kaba'ira yana buƙatar tuba kafin istighfari neman gafara shi kuma saga'ira babu sharaɗin tuba istighfari kadai yana iya shafewa da waɗannan ayyuka da muka ambata mun sani dai tun a ahalari wanda ya karatun fikihu ya sani ko wa shuruɗin taubati annadamu ala ma fati والنية ألا يعود إلى ذنب فيها بكي من أمره لأكو أن يترك المأسية في ساعتها إن كان متلبسا بها to ƙarya da kai sai kai wannan abu uku sannan Allah ya yafe ma da za ka istighfarin miliyan Allah ba zai yafe ma sai ka cika wannan sharuɗa guda uku kai nadama akan ƙaryar da kai sannan ka yi niyya nan gaba har ka mutu ba za ka ƙara yin ƙarya ba sannan kuma eh ka ce wa Allah ka tuba to sannan Allah ya karɓi tubanka kaga akwai aiki wannan hadisi rawahu muslimun ya lokaci wa anhu daga Abu Huraira wa ibn Umar da kuma Abdullahi dan Umar su su bi kenan Abu Huraira da Ibn Umara رضي الله عنهم أنه ما سوسوا بيو سمع رسول الله إن ما ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره yana faɗa a kan turakun mimbarinsa wato ya hau mimbarinsa a huduba kenan yana cewa la yanka hiyanna a kawamun an wajihimul jumu'at ko dai wasu mutane su daina barin zuwa juma'an nan da suke yi kin zuwa juma'a da suke yi ko dai su daina awwala yakati manna Allahu ala qulubihim ko kuma Allah ya yumke zukatan su imana ya rufe zuciyarsu kamar su zama munafikai katama Allahu ala qulubihim la yakati manna Allahu ala qulubihim Allah zai rufe zukatan su in wa'azi ya zo ba zai shiga ba in alheri ya zo ba zai shiga ba hasken imani ba masha Allah qadrahu lil islami ba zai shiga ba ka gane ai summa la yakununna min al-ghafilin sannan kuma a ƙarshe za su kasance daga cikin rakkanannu inda zuciyar alifa ta alheri baya shiga wani hadisi rawahu muslimun alhamdulillah lokaci ya yi kan ta kaita ana amma babu juma'an bai kare ba Allah sai mu gobe wata kila sai mu kare ka ji shiga wani ma alhamdulillah kafin mu yi addu'a ko kafin tambaya idan akwai akwai sanarwa da aka kawo mana tsazu bayan mun zauna karatu cewa kamar tsohon minista dr yarima ingama talib yau a garin kano kuma za a sallace ta ne bayan aza saboda haka kafin mu yi addu'a mu karanta mata hadiya fatiha kafa daya kul wallahu sha daya salatul fatiha goma Allah kai ladan gare Hmm? eh ita ma ta rasu to akwai matar alabi mana da ban kaula ta rasu ita ma Allah ya gafarta mata Allah kai ladan gare ta Allah ya gafarta mata Allah ya jaddada mata rahama ko kuma iyalan da ƴaƴanta Allah ya basu hakuri jurewa Allah ya albarkaci abin da ka bari akwai tambaya ko ba to wannan aidi ya faɗa abin da yake nema kuma me za a ce mai labari yake ba mu aiki ba tambaya yake ba labari yake ba mu kuma labarin abin da ya faru kenan dama ya gaya musu shi da na Usman inda suka kashe ni to kuma musulmi su zauna a ƙarƙashin tuta in kuma ya kare ya gaya musu a lokaci daga cikin karama da Allah ya masa ya gaya musu in dai kuka kashe ni ba ku yarda da wannan halifanci nawa ba to daga kaina kuma musulmi gaba ɗaya su taru a ƙarƙashin jagora ɗaya kuma ta kare amma ya faɗo wannan duka ku shahidantar da shi kuma abin da yake faruwa kenan har yanzu alhamdulillah abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya gane da mu marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya da mu suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya marigayen mu Allah ya gafarta musu in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani masu ba da sadaka Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi da suke taimaka mana Allah ya taimaka musu masu taimakawa wannan karatu yana gudana da jikin da aljihun su Allah ya taimaka musu Allah ka ji kai iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ɗan uwanmu da maƙotanmu da suka rigaye mu wanda suke raye in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a Fatiha da salatul Fatih Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتبرد بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله